بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin uku ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun tsaya daidai aya ta 220 daidai yau za mu tashi aya ta 221 mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا نعم ولعب ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wala tankihul mushrikati hatta yu'min, kada ku aure al-mushrikat mushrikai mata hatta yu'minna ya zuwa lokacin da za su yi imani. Wannan aya tana haramta musulmi ya armi mace mushrika. mace mushirika ita ce mai bauta alwasan wadda ta hada Allah da wani auren bauta ina fata mun gane to wannan irin mata Allah madaukakin sarki ya haramta mutum musulmi ya arme ta ina fata mun gane bai halatta ba sam mutum mumini musulmi ya armu macen da yake mushrika ce tana bauta ma wani wanda ba Allah ba don hatta nan bi ma'ana ila kada ku armi mata mushrikai ya zuwa lokacin da za su yi imani yu'minna sai kasance mabni ne ala sukun littisalihi binunin niswa fi mahalli nasbin kenan fi mahalli nasbin bi hatta dan asalinsa yu'minna ne nuni guda biyu ce guda mai sukuni guda mai fata wala amatun mu'mina wala amatun mu'mina auren mace mumuna wadda yake baiwa ce khairun min mushrika ita ce mafi alkhairi sama da auren matar da yake mushrika ce kuma ɗaya walau a ajabatkum ko da ku wannan mushrikar ta birge ku wataƙila saboda kyawanta watakila saboda abin da ta mallaka na dukiya watakila saboda matsayinsu da gidansu mai girma ne koko suna da wani nau'i na shugabanci da makamantansu kar haka ya birge ku in za ku aura ku auri mumuna ko da bawa ce ta fi ɗa mai mutunci mai gata mai dukiya idan ya kasance mushirka ce ina fata mun gane shi yasa imamu rabi' ya ce wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya haramta arman mushrikai mata a cikinta sannan Allah maɗaukakin sarki ya sabkar a cikin suratul ma'ida ya togace matan ahlul kitab su matan ahlul kitab babu laifi ga mutum musulmi ya armi matan ahlul kitab imamu qatada rahimahullahu ta'ala ya ce ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه abinda ake nufi nan mushrikan larabawa waɗanda ba su da littafin da suke karantawa kenan kaga in masu littafi ne ahlul kitab babu laifi a aure su matuƙar ba karuwai bane ba matuƙar ba mutanen banza bane ba ina fata mun gane kenan musulmi ya iya auren bayahudiya musulmi ya iya auren kirista matuƙar ba karuwa bace ba ina fata mun gane haka imamu qatada yace al-mushrikat man laysa min ahli al-kitab wanda ake nihi da mushrikat a cikin wannan aya sune waɗanda ba ahlul kitab ba wa qad tazawwaja hudhaifatu yahudiyatan aw nasraniyya hudhaifa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya auri ba yahudiya ko kuma ba nasariya wanda ke nuna halaccin musulmi ya armi ɗaya daga cikin ahlul kitab matuƙar kaman mace ba macen da aka sani bace da aikata zina ina fata mun gane shi yasa ibnu jarir ya ambata thumma rawa bi sanadihi ila shaqiq sannan rawaito da sanadin sa zuwa ga shaqiq qala yace tazawwaja hudhaifatu yahudiyatan hudhaifa ya auri ba yahudiya fa kataba ilayhi umar sai umar dan khattab ya rubuta wasiqa zuwa hudhaifa yace da shi khalli sabilaha saki matan nan ka kyale ta fa kataba ilaihi shi ma Hudhayfa ya rubuta wasiqa zuwa ga Umar yace da shi atazumu annaha haramun fa ukhalli sabilaha shin kana riya cewa ita kin haramun ce a gare ni ta yadda zani sakin ta in rabu da ita fa qala sai Umar yace mu Hudhayfa la azumu annaha haramun ba ni riya cewa armanta haramun ne walakin akhafu an ta'atawul mumisati minhun abinda nake ji muku tsoro shine ya zamanto kuna auren karuwai daga cikinsu kaga Umar ba wai ya hana auren ahlul kitabi bane yana ganin cewa auren su kafirci wai auren su haramun ne abinda yake gani cewa a kiyaye musulmi yayi taka tsantsan kar ya zamanto ya doko ba yahudiya ko ba nasariya ya kasance karuwa ce mutumin ya banzaci ina fata mun gane shi yasa yana da kyau ko a yanzu ko a gobe duk da an halatta maka arman ahlul kitab ka tsaya ka nura da kyau ka aje hankalinka ka gani shin a cikin aurenta da za ka yi akwai maslaha akwai wani abin da za ka ribata babu wata mafsada wani abin da yake cuta ne a gare ka ba za ta gurɓata tarbiyyar 'ya'yanka ba ta yadda za su koma yahudawa irin ta ba za ta gurɓata maka tarbiyyar 'ya'yanka ta yadda za ta mai da su kiristoci ba in ka iya dagewa a kan tarbiyyar 'ya'yanka wadda haka ake tsammani da dukkan musulmi ya kasance 'ya'yansu ya tarbiyyantar da su a kan tarbiyya ta musulunci idan ka iya haka babu wata mafsada to ya halatta musulmi ya armi daga cikin ahalul kitab ina fata mun gani wala tunkihul mushrikati Allah maɗaukin sarki ce wala tunkihul mushrikina kada ku aurar ma mushrikina ƴaƴanku mata zuwa ga mushrikai ina fata mun gane ku musulmi babu laifi ku auri ahlul kitab amma ƴaƴanku ku kuma kada ku aura ma mushrikai su mushiriki mai bautan wani wanda ba Allah ba sannan ba za ku aura ma ahlul kitabu ba ƴaƴanku musulmi mata ina fatan mun gane ƴaƴanku musulmi mata ba za ku aurar ma ba mushrikai su idan sun nemi aure wurin ku haka ba za ku aurar ma ahlul kitabu ba ƴaƴanku dan wala tunkihu tunkihu an yi mata'un dhamma ne kasancewa asalin fi'ilin ruba'i ne daga an ne shi kuma yana ta'addi zuwa ga mafi'ulai guda biyu yana neman mafi'ulun bihi guda biyu kaga wala tunkihul mushrikina mushrikina sai zaman to shine mafi'ulun bihi al-awwal ina na biyun malamai suka ce kaddara shi ake an shafe shi wala tunkihul mushrikina al-mu'minati ina fata mun gane kar ku aurar ma mushrikai ƴaƴanku masu imani mata bai halatta saboda idan hakan ya faru sai ya kasance kafirci akan musulunci tunda kaga miji shine kan mata walil rijali alaihinna daraja maza suke saman matayensu na aure suke umarni suke sawa ayi idan ka aura ma ‘yarka Kirista ko ba Yahude ko mushirki zai iya tirsasa ta zuwa ga aikata kafirci ko shirka ko Yahudanci ko Kiristanci. Kuma kaga ‘ya'yan da za su haifa za su bi mahaifinsu ne, zai ɗora su akan addinin Kiristanci ko Yahudanci ko kuma addinin shi na shirka na wasaniya jiki. Shi yasa a yi hatara a kiyaye game da wanda yake zauwa tambaya aure aurenku. ku nura da addinin shi sannan ku nura da halayensa na gari in mutum ne mai addini irin naku addini sai ku ba shi ina fata mun gane in mutum ne wanda yana da addini amma sai kasance baya da halaye na gari kar ku ba shi aura yarku idan ja'akum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu haka annabi ce idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa sannan da ɗabi'unsa na gari ku aurar masa amma idan ya zo musulmi ne irinku sai kasance mutunan banza ne fajiri ne fasiki ne ɗan caca ne ɗan moɗi ne harka ƙwaya yake sai yake yana sayarwa mashayi ne mutunan banza ne to kar ku arma masa aiko ina fata mun gane ko ya kasance ɗan bid'a ne min babi aula mutanen da ya shahara da bid'a yana kira zuwa ga bid'a kar ku aura masa yarku saboda zai canza mata aqidarta zuwa ga bid'a ya lalata mata tarbiyya ina fata mun gane abin tambaya me yasa aka ba musulmi damar su auri ahlul kitab amma ba a ba musulmi damar su aura ma ahlul kitaba ƴaƴansu musulmi ba waga tambaya wani ɗaya daga cikin kiristoci ya taɓa wani malami ita yana ganin cewa zai iya gajiyar da shi to dan me ku aka ba ku damar ku armi ƴaƴanmu ku musulmi amma mu sai aka haramta mu mu armi ƴaƴanku ku musulmi saboda me amsar da ya bashi sai ya ce mishi kaga mu musulmi mun yi imani da annabawa duka tattare da annabi Isa da kuka rika a matsayin Allah a wurinku mun imani da Allah sannan mun imani da annabi Isa alaihi salatu wassalam mun imani da alqur'ani mai girma mun imani da littafin da aka sabkan mu annabi Isa alaihi salatu wassalam tun kayan ku gurbata shi shi yasa ana sa ran mu mu adalci akan matayen ku idan muka aure su za mu tozarta su su ba ba za mu walakantar da su ba dan addinin mu bai ba mu damar yin hakan ba sabanin ku kuma kuma da za ku yi imani da annabi annabi Muhammad a matsayin annabi da manzo da sai mu ba ku ayan naku shikenan kawai kaga garrama ta rabu kenan da za ku zo kuma ku imani da annabi sai mu ba ku sai dai ba za su taba yin imani da annabi Muhammad ba saboda suna yin imani da annabi Muhammad sun fita daga mi kiristanci to shine Allah madaukin sarki ya ce wala tunkihul mushrikat wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun bawa mumuni khairun min mushrikin shi yafi alkhairi shine mafi alkhairi sama da mushriki walau a'jaba walau a'jabakum ko koda ku wannan mushrikin ya burge ku ya baku mamaki ulaika yad'una ila an-nar kaga waɗannan guda bin duka suna kira ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni shi kuma Allah madaukakin sarki yana kira zuwa ga gidan aljanna wal maghfira da kuma gafara bi idnihi da umarninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun sannan Allah madaukakin sarki yakan bayyana ayoyinsa lin-nasi ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko cewa mutane za su yi tintini su gane abin da zai amfanin su dan su gushe dan su yi kokari su same shi su yi kokarin gane abin da zai cutar da su dan su yi kokarin nisance shi ibn jarir tabari ya fitar da hadisi da sanadinsa zuwa daga suddi qala ce nazalat fi abdullah ibn rawaha wannan aya ta sabka ne ga abdullahi dan rawaha kanat lahu amatun sauda ya kasance yana da wata baiwarsa sauda baka fa ghadiba alaiha falatama sai fusata da ita har yasa ya mare ta ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره ب... فأخبره خبرهما سنة يفرجت يجور من زعل صلى الله عليه وسلم يبي ومن زعل لابار أبن دي فاروس أكن كان شد باوس فقال له ما هي سي النبي يتشي دشي وتبي وكا شيكينا قال سي يتشي دشي تصوم وتصلي بيواتا تنين أزمي سنة كما تنين صلي وتحسن الوضوء sannan kuma ta kyautata iya alwala wa tashhadu an la ilaha illallah sannan ta shiri babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa annaka rasulullah kuma ta shiri cewa kai manzon Allah ne fa qala ya aba abdullah sai annabi ya ce ya kai aba abdullah hadhihi mu'mina wannan baiwa taka mumuna ce fa qala sai shi kuma ya ce ma annabi wallazi ba'athaka bil haqqi la u'tiqannaha na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya zan ‘yanta ta wala a ta naha sannan kuma wallahi zan aure ta fafa'ala kuma ya aikata haka fata'ana alaihi nasu minal musulmi sai aka samu wasu daga cikin musulmi suna sukarsa yanzu aka auri bakan mace wa qalu atankihu amatan yanzu zaka auri baiwa wa kanu wa kanu yuriduna an yankihu ila al-mushrikeen su kuma suna son su aura zuwa ga mushrikai wa yankihuhum raghabatan fi ahsabihim su auri mushrikai dan sa rai da kwadai na samun matsayi nasu ko su shiga daga cikin manyan mutane fa anzalallah sai Allah madaukin sarki saukar da wannan aya wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum baiwa mumuna ta fi mushirika ko da ko mushirika ta birge saboda kyawanta ko dukiyarta ko matsayinta ko kuma dangantakarta haka bawa mumuni shine mafi alkhairi sama da mushiriki ko da ko mushirikin ya birge ku saboda dukiyarsa da matsayinsa da makamantansa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace tunkahul mar'atu li arba'i ana auren mace ne saboda ababe guda hudu limaliha dan dukiyarta wali hasabiha dan kuma dangantakarta da matsayinta wali jamaliha ko dan kyawanta wali diniha ko kuma dan addininta fadfar bi dhati din taribat yadaka annabi ce ka zaɓi ma'abuciyar addini ko ka talauci bi mana addu'a ce gare ka in dai har ka bar ma'abuciyar addini to ka talauce ma ko ko duk talauci ma ka zaɓi ma'abuciyar addini mai addini ita ce za ta rike amana ita ce za ta kiyaye haƙƙi ita ce za ta kulawa da kai ina fata mun gane haka imam muslim ya fitar da hadisi daga hadisin abdullahi bin amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ad-dunya mata'un duniya dan jin dadi ne wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah mafificin jin dadin duniya shine kyakkyawan mace bi ma'ana managarciya ina fata mun gane duniya wuri ne na jin dadi morewar duniya a ce ka ji dadinta ka dace da mace ta gari mace ta kwarai ina fatan mun gane mace ta kwarai ita za ta kiyaye amanarka mace ta kwarai za ta kiyaye dukiyarka mace ta kwarai za ta kare mutuncinka mace ta kwarai ba za ta je ta tozarta ka ba mace ta kwarai za ta yi kokarin tarbiyantar da ƴaƴanka tarbiyya ta gani sabanin mummunan mace za ta ci amanarka za ta ci dukiyarka za ta zubar da mutuncinka za ta yi alaka da bokaye da ƴan tsubbu daga ta mallake ka ka tuzarta ta zamanto ita ce mai gida a kanka sai abin da ta ce za'i ina ka ji daɗin rayuwar duniya babu daɗin rayuwar duniya kana ƙarƙashin mulkin mace sai abin da ta ce ka yi ka yi ba za ka iya kyautata ma daidai makusantanka ba sai ta baka izini kana son ka yi abu sai ka shawarce ta in ta yarda ka yi in ta kiya ba za ka yi ba ko da kana son abin ina ka ji daɗin rayuwar duniya kenan daɗin rayuwar duniya shine Allah ya maka gamdakatar da mace ta gari Allah samu dace ina fata ma sai Allah ya ce ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Mm.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid ko kafin wannan aya akwai wani dan tambihi da nake so mu makamma ƴan uwa shine bayan ahlul kitab yahudawa da nasaru masu addinin kiristanci ka nura da kyau akwai wasu da suka shiga musulunci da rigar musulunci amma ainihin su arna ne su ma idan suka zo neman 'ya'yanku da matsayin da da sunan aurensu kar ku ba su arme irin 'yan gungun mun san 'yan gungun ko wanda suka ce su alkur'ani zalla shi kaɗai suka yi imani da shi duk wani abin da ba alkur'ani ba ba ruwansu da shi don haka a addinin 'yan gungun tun da annabi ya zo duniya har ya barta baya da magana tasa wadda ba alkur'ani ina fata mun gane to waɗannan arna ne kafare ne ko shakka babu game da kafircinsu ba a aurar musu duk wanda ya arman musu ya ya arman makafiri ɗa kuma zaman da za yi da matar da ya aura zama ne na karuwanci ‘ya'yan da za su aifuwa duk ‘ya'ya ne na shagu ba su da asiri sau da arni ne haka ɗan shi a rafida masu addinin cin mutuncin sahabban annabi da zaginsu kaga zagin sahabban annabi suka ne ga musulunci su suka kama mana addini su suka zo mana da alkur'ani in ka soke su to ta wace hanya muka samu alkur'ani ta wace hanya muka samu addini kuma sukar sahabban annabi da zagin su kamar zagin annabi ne a yau mutum idan ana so a gano matsayinsa da halayensa suwa za a tambaya abokansa da yake lazamta ko da yaushe idan ya zamanto abokanka mutanen banza ne alama ce ta cewa kai din ma menene ne mutumin banza ne to zagin sahabbai zagin manzan Allah ne to kaga shi a rafida arna ne kafirai ne su ma ba a ba su aure shi yasa ka tantance idan mutum ya zo neman aure gidanka bibiya addinin shi wani addini yake sannan da yan faira kuna ji ana ce yan faira ko mabiya ɗariƙar tijjaniya masu cewa komi Allah ne wannan kafirai ne gwamma kiristoci da su ma kafircinsu ya yi muni sama da kafircin kiristoci don kiristoci iya kafircinsu da munin aqidarsu sun ce Allah uku ne ko su kuma me suka ce komai Allah ne waɗannan ma ka tantance ka lura da kyau haramun ne ba su arme kuma babu arme tsakankaninsu da musulmi saboda su ɗin menene arna ne kafirai Allah madaukin sarki ya ce wa yas'alunaka anil mahid annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallama suna tambaye ka anil mahid dangane da abin da ya shafi hukumcin macen da ke yin haida suna maka wannan tambaya me ya kamace mu yi ga macen da yake game da macen da take yin haida qul ka ce musu huwa adha jinin haida adhan datti ne kazamta ne fa'atazilu nisa'a fil mahid ku ƙaurace ma mata fil mahid a inda suke yin haida bi ma'ana kar ku sadu da su imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin anas annal yahuda kanu idha hadatil mar'a fihim lam yu'akiluha yahudawa sun kasance idan mace tana jinin haida lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita walam yujami'uhunna fil buyut kai ba sa tarewa da su ma a cikin gida guda ba sa zama da su gida guda in suna wanga gidan sai su kaurace musu koma wani gidan na daban ba sa cin abinci da su ba sa zama da su a cikin gida guda فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai sahabban annabi suka tambayi annabi tsira da mun Allah su tabbata a gare shi fa anzalallah sai Allah ya sabkar da wannan aya wa yas'alunaka anil mahid suna tambaye ka game da sha'anin matan da suke yin haiba me ya kamata mu yi za mu kaurace musu ne mu ma ba za a ci abinci da su ba kamar yadda muka ga Yahudawa suna yi qul annabi ba su amsa huwa adhan shi lalle jinin haida أذن كزمتاني جتني فاعتزلوا النساء في المحيض دم هكا كقورتي مماتا يا يندسكي حيضا ina fata mun gane bi ma'ana ku kauraci inda suke yin haida bi ma'ana ba za ku sadu da su ba ba za ku yi kwanciyar sunna da su ba har zuwa ƙarshen aya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masahabbansa isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai da matan yayin da suke haida sai dai kawai ba za ku sadu da su duk wani abin da za ka yi da matakka a matsayin jin daɗi ka aikata sai dai kawai ba za ka sadu da ita ba inda take haida fa balaga zalika yahud sai labari ya je mai yahudawa game da wannan amsar da annabi ya ba sahabban shi fa qalu ma yuridu hadha ar-rajul an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fi lalle wannan mutumin da ɗaya ba zai taɓa jin wani abin da mu muke yi ba sai ya yi ƙoƙarin saɓa mana akan abin da muke yi suna ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ja'a usayd bin hudayr wa abbad ibn bush wa abbad ibn bishr fa qala ya rasulullah inna al-yahuda qalu kaza wa kaza su da suka ji labarin abin da yahudawa suka ce cewa annabi kawai yana nufatar da ya saba musu ne cikin dukkan abin da suke yi shi yasa ya ce masa habban shi ku aikata duk abin da kuke so kawai ba za ku sadu da su saboda mu mun kaurace mu matan mu ba ma maci da su ba ma sha da su dan haka ko wurin kwana ko gida muka raba da su amma shi gashi ya ce masa habban sa ku yi duk abin da kuke so da matan ku sai dai kawai ba za ku sadu da shi ba sai sahabbai suka je suka ga manzo Allah ga abin da Yahudawa suke cewa kawai kai kana kokarin ka saba musu ne cikin dukkanin al'amuransu afalanu jami'uhunna suka ce mu annabi to shin wai ba ma za mu sadu da su ba gaba ɗaya ma mu saba musu tunda su ai sun kaurace musu abinci mu sadu da su mana manzon Allah fa taghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka yi wannan magana sai fuskar annabi ta canza bai ji dadin wannan magana da sahabban sa suka mishi ina fatan mun gane bi ma'ana sai ta canza hatta zananna an qad wajada alaihima sabbai saura suka ce har muka yi zaton cewa annabi yayi fushi da waɗannan sahabban guda biyu فخرجا sai suka tashi suka fita fastaqbalahuma hadiyatun min labanin il nabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun fita sai ga kyauta ta musamman ta tarbo su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nono fa arsala fi atharihima sai annabi ya tura cewa a kiro su abu bayan su a kiro su fasaqahuma sai annabi ya shayar da wannan sahabbai guda biyu fa arafa allam yajid alaihima a wannan lokacin suka cewa lalle annabi ba wai yayi fushi da su bane abin lura a cikin hadisin shi ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a yi duk abin da ya kamata a yi da mace na jin daɗi runguma ne sumbanta ne da makamantansu ka haɗa jikinka da nata ko da tana haida abin da aka hana yi shi ne ka sadu da ita lokacin da take yin haida kaga babu wani addini daga cikin addinai da ya girmama mace ba ta haƙƙinta yahudawa yau da nasaru da suke ihu a doron ƙasa na cewa an tawaye ma mata haƙƙinsu an yi kaza an yi kaza to kashi mace yadda take a hali halinsu kashi yadda labarin mace take a wurinsu idan tana haida ba a cin abinci tare da ita ba a shan abin sha tare da ita kai gidan da take ciki ma ƙaurace mishi ake amma musulunci fa kaga sai ma mace gatanci ya girmama ta ya karrama ta annabi ya ce ku yi duk abin da ya kamata ku yi da matan ku sai dai kawai ba za ku sadu da su ina fata mun gane shi yasa kar yahuda su su rude ku ku mata kas su yaudare ku na cewa an tawaye muku haƙƙin ku wane ne ya tawaye muku haƙƙin ku akwai ma inda kuka samu karramawa da sharrafawa da girmamawa sama da musulunci babu Allah kare mu daga sharrinsu yana abin da ake nihi da ƙaurace ma mata a cikin wannan aya shine a nisanci saduwa da su kawai shi yasa abdullahi dan abbas ya ce i'tazilu nikaha furujihinna ku nisanci saduwa da su ta farjin su kawai wa qala a wani wurin yace idza ja'alat al-ha'idu ala farjiha thawban aw ma yakuffu al-adha fala ba'sa an yubashira an yubashira jilduha zawjaha idan mace ta yi kokarin sanya wani abu a farjinta da za ta iya kiyaye farjinta ta kare shi daga wannan dattin da ke zawa shine jinin haida to babu babu laifi mijinta ya ji daɗi da ita ta hanyar rungumar ta kawai ba zai sadu da ita ba ne kawai Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fata da hadisi hadisin Maimuna qalat Maimuna tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yubashiru nisa'ahu fawqa al-izari wa hunna huyyad Maimuna tace annabi tsira da aminci Allah sabbat a gare shi ya kasance yakan rungumi iyalinsa matansa kenan saman gyabtu idan suka sa gyabtu bi ma'ana kamar zani ko wani abin da ke kama da haka wa hunna huyyad alhalin suna haiba sallallahu alaihi wasallam ke nuna halaccin haka haka imam muslim ya fitar da hadisi hadisin aisha qalat aisha tace kanat ihdana idza kanat ha'idan amaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ɗaya daga cikinmu matayen annabi kenan idan ta kasance tana jinin haida amar ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kore ta fata taziru bi izarin thumma yubashiru sai ta sanya wani izari wani gyabtu ta darma a jikinta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume ta yi mubashara ya hada jikin shi da nata kenan wanda ke nuna kaga a addinin musulunci babu laifi ka ji daɗi da iyalinka in tana haida ba wai ƙaurace mata ake ba a bar gida ba za a ci abinci da ita ba za a sha abin sha da kamar da yahudawa ke ko kita haka a wani wurin aisha take cewa kuntu aghsilu ra'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haid na kasance ina wanki kan annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin ina haida ake na kaga musulmi suna mu'amala da matansu ko da suna haida tana haida amma sai ta kama kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta wanke masa kansa Imam Muslim ya fitar da hadisi da kuma sunan na Imam na Imam nasai daga Aisha take cewa kuntu ata'arraku al-arq wa ana haid fa utihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fayad'u famahu fi fi al-mawdi' alladhi wada'tu fihi ko fami fihi aisha ta ce na kasance nukan gurguri ƙashi ina haida sannan in baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙashin sai annabi ya aza bakinsa daidai inda na gurgura daidai baki na shi mai gurgura wannan ƙashin wa ashrabu sharab haka zan sha abin sha fa unawiluhu fa yad'u famahu fil mawdi' alladhi kuntu ashrabu minhu nukan sha abin sha inji aisha sannan in baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin sha annabi ya aza bakinsa daidai inda na aza baki shi ma ya sha wanda ke nuna kaga ba a nisanta mai haida bi ma'ana a kaurace mata a bar gida za a mu'amalanci ta duk yadda ake mu'amala kawai abin da aka hana shine a sadu da ita ayi kwanciyar sunna da ita ina fata mun gane imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin aisha take cewa kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabitu fi shi'ar wahid na kasance da ni da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mukan yi barci a cikin tufafi guda ɗaya a shi'ar shine tufafin da babu wani abin da ke tsakanin shi da jikinka zai hau jikinka ne kai tsaye tace da ni da annabi mukan rufa a cikin abin rufa guda ɗaya wa inni ha'idun tamis alhalin a wannan lokaci ina jinin haida fa in asabahu minni shay'un ghasala makanahu wa lam ya'duhu idan wani abu ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare ni na bangaren jinin haida to sai annabi ya wanke wurin nan da ya taba kadai ba zai wanke wani wuri wanda ba wannan wurin ba yamana a zanan ma ko abin da suka laba da shi annabi zai wanke daidai wurin da wannan dattin ya taba kawai ba zai ce sai ya wanke zanan gaba daya ba ina fatan mun gane wanda ke nuna kaga za a mu'amala da mata irin yadda ake mu'amala kawai abin da aka hana a sadu da ita to menene hukuncin mutumin da ya sadu da matar shi alhalin tana haida ku shakka babu hakan laifi ne bai kyauta ba a ce ya sadu da matar shi tana haida bata samu tsarki imamu abu dawud ya fitar da hadisi da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da ahmad da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض daga manzo Allah tsira da mun Allah sabbata a gare shi game da lamarin mutumin da zai je ma matar shi alhalin tana jinin haida ya sadu da ita annabi ya ce tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar duk wanda ya samu kanshi akan wannan halin bi ma'ana ya kusanci matar shi ya sadu da ita tana haida kafara shine yayi sadaka da abin da yake dinari guda ko kuma rabin dinari wannan shine kafara akan abin da ya aikata na laifin kusantan matar shi halin tana jinin haila Allah ya ce wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta ya tuhurna har sai sun samu tsarki bi ma'ana kada ku kusance matan ku har sai sun samu tsarki ya tuhurna shine jinin ya yanke ya tsaya wanda alamomin dokewar jini abu ne sananne ga mata na daga cikin manya-manyan alamomi fararen ruwa da suke zauwa bayan yankewa jinin haida wannan babban alama ce da ke nuna cewa mace ta samu sarki ta wannan lokacin babu laifi ka kusance ta fala ta karabu hunna hatta ya tuha ba za ku kusance su ba har sai sun samu tsarki fa idza tatahharna idan suka samu tsarki na yin wanka malamai suka ce wancan na farkon shine yanke wa jinin haida wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ba za ku kusance su ba bi ma'ana ba za ku sadu da su ba hatta yatuhurna har sai sun samu tsarki bi ma'ana jini ya dauke ya yanke fa idza tatahharna ko idan suka suka yi tsarki nabin kenan shine mi wanka nabin shine wanka fa'atuhunna min haithu amarakum Allah sai ku je musu a inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku ya kore ku at-tatahhur kinnan malamai sun yi sabani game da shi wasu malaman kamar su Imam Mujahid da Abdullahi dan Abbas daga Ibrahim an-Nakhai suka ce abinda ake nihi da shi shine kada ku kusanci matarka bi ma'ana ba za ka sadu da ita ba bayan jini ya yanke sai in ta yi wanka da ruwa ina fata mun gane sai in ta yi wanka kuma wanka da ruwa imamu tawus ya ce abinda ake nihi da ta taharnakin nan shine sai in sun yi alwala a wurin shi da shi da imamu ikirima suna ganin cewa idan aka yi alwala ya wadata ba sai ta yi wanka ba matuƙar jini ya yanke ta samu tsarki daga jinin haida to ta iya yin alwala ka sadu da ita ba sai ta yi wanka ba ina fata mun gane sannan imamu yahya ibn bukair da muhammad ibn ka'ab al-qurazi suka ce abinda ake nihi da tatahur kinnan shine idan ta yi taimama yayin da babu ruwa mace ta iya yin taimama mijinta ya kusance ta wasu malaman suka ce abin da ake nihi da shi shine ta wanke daidai gabanta ta gusar da wannan datti idan ta wanke gabanta ko da ba ta yi wanka ba mijinta ya iya saduwa da ita ina fata mun gane maganganun dai duk suna kusanci da juna wadda ta fi kusa da juna daga cikin maganganun gaba ɗaya ita ce maganar da take cewa ta iya taimama ta iya ta yi alwala kai ta iya ta kama ruwa kawai mijinta ya sarar da ta ba sai ta yi wanka ba ina fata mun gane ba dole ba sai ta yi wanka idan ta wanke gabanta kawai mijinta ya iya saduwa da ita a daidai wannan lokacin da kuma ita ce fatawa ta manya-manyan malamai na tabi'ai ka imamu mujahid da ata da qatada kuma mazhabi ne na Imam al-Auza'i da Ibn Hazm ɗan zahiriya gabaɗe sun tai akan haka ina fata mun gane to ya zami da magana Ibn Kathir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da dai tafsirin wannan aya yace malamai sun yi ittifaki gaba ɗaya cewa idan mace jininta ya yanke na haida ko jininta ya yanke to bai halatta ba ga mijinta ya kusance ta sai ta yi wanka da ruwa wannan magana ba daidai ba ce maganganun malaman da suka gabata da suka saba ma wannan shi ke nuna ba a yi ittifaki ba babu ijma'i ijma'i shine malamai su haɗu gaba ɗaya na wannan lokacin ba a samu ɗaya daga cikin su ya saba ba wanda kuma kun ji malaman da suka saba ma wannan tunani ko wannan madhabi na ibnu kafir da ya kawo cewa malamai sun ittifaki babu ittifaki karkashin wannan masala ina fata mun gane fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka samu tsarki daga jinin haida kenan sannan suka yi wanka ko suka yi taimama ko ko ta wanke gabanta fa'tuhunna ku je musu a wannan lokacin min haithu amarakumullah ta inda Allah madaukakin sarki ya kore ku ta inda Allah madaukakin sarki ya ce ku sadu da su bai ma'ana ta gaban su ba ta dubar su Abdullahi dan Abbas ya ce fil farji Allah yana nufin nan ku sadu da su a farjin su la ta'aduhu ila ghairi karka ƙetare abinda ba farji ba faman fa'ala shay'an min dhalika faqad i'tada duk wanda ya aikata wani abu daga hakan bi ma'ana ya ketare farjin ta ya sadu da ita a wuri wanda ba farjin ta ba irin dubarar ta kenan to hakikan yayi ta'addanci ya wuce iyaka qala mujahid imamu mujahid yace umiru an ya'tuhunna min haythu nuhu an Allah madaukakin sarki ya fori mumunai da masu imani da musulmai su je ma mata ta inda aka hana su ina ne aka hana su kusance sun suna aida farjinsu to sai Allah kuma daga baya bayan sun samu tsarki sun yi wanka ko makamancin haka ya fore su su je a innan a wurin nan da aka hade su shine farjinsu ba dubarsu ina fata mun gane shi yasa a wani wurin Abdullahi dan Imam Mujahid yake cewa min haythu nuhitum anhu wattaqul adbar ku je a inda aka hana ku shine farjinsu ai an hana ku ku sadu da su yayin da suke haida amma idan suka samu tsarki ku je musu ta in wurin nan da aka hane ku shine farjin su ku nisanci al'adbar dubrar su ko bayan su kenan inna Allah yuhibbu at-tawwabin lalle Allah madaukin sarki yuhibbu at-tawwabina yana son masu tsarki ko masu tuba idan suka yi laifi a gare shi wa yuhibbul mutatahhirin sannan Allah madaukakin sarki yana son mutanen da suke yin tsarki ke nisa'ukum harthul lakum Allah madaukakin sarki yace nisa'ukum matayanku harthul lakum gonakanku ne wurin yin shauka ku ne fa'tu harthakum annashi'tum ku je ma gonakanku annashi'tum ta yadda kuka so ku je ma gonakanku ta yadda kuka so abdullahi dan abbas ya ce ku je musu ta yadda kuka so ku je musu malam ya kunya a tiha fi duburiha aw fil haidi matukan mutum bai je mata ta duburatta ba ko kuma yanda take haiba amma ka iya je mata ta yadda kake so a zamna ne ka saduwa da ita a kishin gida ne a menene ta sifar da kaga damar ka sadu da ita abu guda kawai ba za ka je mata ta duburatta ba ko ba za ku sance ta ba ka sadu da ita lokacin da take haiba imamu ikrima ya ce ya atiha kaifa sha miji zai zo ma matar shi ta yadda ya ga dama ta yadda yake so malam ya amal amala qaumi lutin matuƙar bai aikata ba aikin mutanen annabi lot shine neman mata ta dubarsu an samu hadisai da dama da suka zo da ke nuna haramcin mutum ya sadu da matar shi ta dubar inda aka hadatta maka ka sadu da ita kawai ka sadu ita ta inda take ya mata mace ta inda take aihuwa kenan ba wai ta duburatta ba Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Ibn al-Munkadir qala yace sami'tu Jabir ibn Abdullah qala naji Jabir dan Abdullah yace kanat al-yahud taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'a al-walad ahwal yahudawa sun kasance suna cewa idan mutun ya sadu da matar shi a farjinta amma ta bayanta to ɗa zai zo yana dibin gora musan dibin gora ko idanun sakance sai ga kama yana kallon ka kai yake kallo amma ba kai yake kallo ba amma kuma kai yake kallo to yahudawa suna da wannan ƙudur suka ce duk wanda ya sadu da matar shi a farjinta amma ta bayanta to ɗa zai zo da wannan sifa fa nazalat sai aya ta sabkau nisa'ukum harfun lakum fa'tu harthakum annashi'tum ba gaskiya bane ba abinda suke faɗi ba daidai bane ba matayenku gonakanku ne ku je ma gonakanku ta inda kuke so babu laifi mutum ya je matar shi ta bayanta amma a kuma farjinta qala ibn jurayj fil hadith ibn jurayj yace a cikin hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqbilatun wa mudbiratun idza kana dhalika fil farj ta gabanta ne ko ta bayanta ne duk babu laifi idan ya kasance yin hakan a farjinta ne ba wai a duburanta ba haka imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad da sanadi mai kyau an ummi salamata radiyallahu anha daga ummi salama Allah ya raita qalat tace lamma qadima almuhajiruna almadinata ala alansar tazawwaju min nisa'ihim lokacin da masu hijira mutanen makka suka zo garin madina a matsayin masu hijira sai suka auri matayen mutanen madina wa kana almuhajiruna yujabbuna sai kasance su masu hijira da suka zo garin makka yujabbuna sukan sadu da matansu ta baya amma cikin farjinsu ina fata mun gane sukan sadu da matansu ta bayansu amma cikin farjinsu shine yujabbuna wa kanat al-ansar la tujabbi su ko mutanen madina ba su san yin hakan ba ba sa jima matansu ta bayansu a cikin farjinsu fa arada rajulun min al-muhajirin imra'atahu ala dhalika sai ɗaya daga cikin mutanen makka sai so ya sadu da matar shi ta wannan tsarin fa'abata alaihi hatta tas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta kita bashi haɗin kai sai ta tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qala sai yace da sai yace sai ta je wurin manzon Allah fastahayat an tas'alahu sai ta ji kuma kumyar ta tambayi manzon Allah فسالته ام سلمة سي ام سلمة تتنبي من الله صلى الله عليه وسلم فنزلت سي wannan aya ta sabko nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum an shi'tum mata yanku gona kanku ne ku jema gona kanku ta inda kuka ga dama bi ma'ana za ku isa da matanku kenan a gaban su amma kuma ta bayan su wa qala sannan yace la kar ku sadu da su a duburarsu illa fi simamin wahidi sai ta wannan hanyar guda ɗaya shine farjinsu in za ku je musu ta bayansu to ku je musu a farjinsu ba a dubaransu ina fata mun gane kaga wannan dalilai ne da ke nuna cewa bai halatta ba mutum ya sadu da matar shi ta dubura ta haramu abinda aka rawaito daga ibnu umar cewa wannan ayat ta sabka ne domin halatta mutum ya sadu da matar shi ta duburarsa ba su inganta ba a sanadinsu akwai rauni hadisan ba su inganta ba ina fata mun gane sau da haramcin ya zo karara a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi na cewa miji ya nemi matar shi ta duba Imam nasai da Imam Ahmad sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau an Khuzaimah ibn Thabit anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yace istahyu ku kasance masu kumya ku dinga jin kumya fa inna Allah la yastahi min alhaq lalle Allah madaukin sarki baya jin kunya dangane da gaskiya la ta'tun nisaa fi a'jazihin kar ku je ma mata ta duburarsu wa fi lafdin a cikin wani lafazin ma la ta'tun nisaa fi adbarihin kar ku je ma mata a duburarsu kar ku sadu da su kenan ta dubura in za ku sadu da su ku sadu da su gaban su kenan inda suke aya mata inda suke aihuwa إمام أحمد دا أبو داود سمتد حديثي حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله إرادة أمنت الله سبت أغريشي ملعون من أتى امرأة في دبرها سيننني قررني دا قبر الرحمة الله دوان دي جيم ما تشي أدبر أولا حديث النبي ملعون من وقع على بهيمته سيننني دوان دي سادو دا دبّا wa mal'unun man amala bi amali qaumi lut haka tsinanne ne duk wanda ya aikata irin aikin mutanen annabi lut ga iyalin shi kenan ga matar shi imamu ahmad ya fitar da hadisi da ashabu sunan da sanadi mai kyau hadisin abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace man ataka hinan duk wanda ya je wurin boka ko malamin tsubbu mai duba fasaddaqahu bima yaqul ya gaskata shi game da abin da yake faɗa au atan mar'atan ha'idan ko ya sadu da mace halin tana haida au atan mar'atan fi duburiha ko ya sadu da mace a duburatta faqad bari'a mimma unzila ala muhammad hakikan ya barranta game da abin da aka sabkan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga wannan dalili da ke nuna cewa karara ba a saduwa da mata ta dubura ko da ko mata kace ta aure wa qaddimu li anfusikum Allah ce ku gabatar makawunan ku malamai sun sabani game da me ake ni da wa qaddimu li anfusikum amma sabanin su duka yana iya bayuwa zuwa ga ma'ana guda wasu ka ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunan ku ayyuka na alkhairi da za su amfane ku gobe alkiyama ina fata mun gane kenan ku yi ayyuka na alkhairi wanda za ku ribace su gobe alkiyama wasu kuma suka ce wa qaddimu li anfusikum ku yi bismillah yayin da za ku sadu da iyalinku shi yasa hadisi yazo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi yace law anna ahadakum idza atamma ra'atahu da dai ɗayan ku yayin da yake so ya je ma matar shi bi ma'ana ya sadu da ita qala yace bismillah allahumma jannibna ash-shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا da dai mutum zai yi wannan addu'a lokacin da zai kusanci iyalin shi ce bismillah ya karanta wannan addu'a annabi ce da za a kaddara samun ɗa a wannan lokacin tattare da su shaidan ba zai cutar da shi ba har abada kenan wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunanku kenan ka yi bismillah yadda za ku kusanci iyalinka ka karanta wannan addu'a da ta tabbata cikin sunan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ko kuma ka gabatar makawunanku ayyuka na alkhairi wasu malaman ma suka ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunanku bi ma'ana ka aika dan sako tsakankaninka da iyalinka gabanin ka sadu da ita kai wasa da ita da makamantansu yadda zaka motsa mata sha'awa kafin ka sadu da ita wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'alamu annakum mulaqu ku sani cewa tabbat za ku haɗu da Allah madaukakin sarki wa bashiril mu'minin sannan kai albishir ga masu imani kai albishir da karamci a wurin Allah kai albishir da babban masabki da Allah ya tana dama masu imani gobe alkiyama ganin cewa lokaci yana zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko makamacin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah